بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu albarka farawa da dattawan wannan masallaci sauran malamai uwana mahalarta duka ga baki ɗaya ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu yi mana jagoranci ya sa mu faɗi abin da yake daidai Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga yin kuskure ko ganganci ko faɗin abin da yake ba daidai ba kamar yadda aka gabatar abin da aka ce a yi magana a kansa shine kula da iyali uwa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala a tsarinsa ya sanya yadda duniyan nan take haduwa a tsarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara rai ɗaya ya fara halitta shi ne annabi Adam alaihissala daga nan ya halitta masa matarsa daga gare shi ya faɗa mana yana cewa ya ayyuhan nasu taƙo rabbakumun lazi halakakun min nafsin wahida wa halaka min ha zaujaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku mutane ku bi dokokin ubangijinku ku tsare su wanda ya halice ku daga rai kwara daya shine annabi adam alaihi salam sannan ya halitta wa wannan ran kwara daya matarsa daga gare su kuma Allah subhanahu wata'ala ya watsa ‘ya'yansu, jikokinsu, ‘ya'yan jikokinsu, tattaɓa kunninsu, maza da mata. Wannan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ke, shi ya sa malamai suka ce, Allah ta'ala ya samar da alfardul wahid, ya samar da mutum ɗaya. Daga alfardul wahid shi kuma shi ne yake samar da al'usra iyali iyalai da yawa su ne suke ba da almujtama ƙaramar al'umma ƙaramar al'umma ita ce take ba da al'umma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara sannan Allah maɗaukacin sarki ya sa alfaharin mutum da tsarkin rayuwarsa da more ta a duniya shi ne ya kasance an samar da shi ta hanyar wannan iyalin a bisa ƙa'idoji da dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara har ya zama wanda ba a samar da shi ta wannan hanyar ba malaman fiƙihu sukan masa babi ko dai a cikin littafan alƙawa'idil fiqhiyya ko kuma a tsitsince shi a cikin littafan fiqhun mazhabobi abinda suke cewa ahkamu ibn zina wato hukunce hukuncen da suke da alaka da dan zina wato dan da ba a same shi ta hanyar iyali ingantacciya ba to wannan mas'alar ta iyali mas'ala ce mai girma mas'ala ce da a yau makiyan musulunci suka fahimci ta nan za su shiga wa musulmai domin su rusa ta idan suka rusa ta to shi kenan su rusa al'umma gabaki ɗaya shi yasa yanzu suke ta ƙoƙarin ya za su su kurkuta zamantakewar iyali ta hanyar samar da wasu ƙungiyoyi da dabarbaru da matsawa ƙasashe da shumagabannin waɗannan ƙasashen wajen kafa dokoki da suke da alaƙa da mata da kuma yara kuma waɗannan manufofin nasu sun fara cin nasara wai iyazu billah sai ya zama ana samun matsaloli da yawa ta abin da ya shafi zamantakewar iyaye ta duka ɓangarora ɓangaroran maza da kuma ɓangaroran mata to wannan muhadarar ta zo domin ta yi batu akan ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorawa magidanta na su tsare iyalansu kuma su kula da su. Asalin wannan yana komawa zuwa ga ƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ku an fusakun wa ahlikun nara, wa ƙuduhan nasu wal hijara, alaiha mala'ikatun gilazun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا قوة عندك كي إيمان كتسر كاوننك كتسر كاوننك وأهليكم دكما إيالنك دقنارا وتع وقودها الناس والحجارة مكامشن ونوتر سوني متاني دكما دوهاز wannan ayar ita ce al'as ita ce tushe da ke batu a kan nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa magidanta a kan su kula da iyalansu kuma su tsare su sai ya amfani da lafazin ku wanda yana koma zuwa ga alwiƙaya asali na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi da sauran malaman hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راء في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة رائية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راء في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته النبي صلى الله عليه وسلم أتكم فساحر مغانا يتشي دبك ننكما سكيون سي أمفان دلفز رائي واندينا كما زواج الرعاية mun samu alwiƙaya a aya mun samu kuma arri'aya a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowannen ku mai kiwo ne mai kula ne an ba shi kiwo an ba shi kula kowa sai manzon sama ya fara da kankat shine jagora al-imamul a'am al-imamul a'zam shugaba ga baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kiwo ne mai kula ne a game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na talakawa da al'ummar da yake shugabanta kuma Allah zai tambaye shi ya tsiye shi ranar gobe alkiyama game da kowa da aka bashi kiwo mai gida namiji mai kiwo ne a game da iyalansa mutanen gidansa kuma za a masa tambaya a game da wannan abu da aka ba shi kiwo wato mutanen gidansa mace mai kiwo ce a game da abin da ya shafi gidan mijinta kuma Allah ta'ala zai tambaye ta a game da abin da Allah ya ba ta kiwa boye-boye a gida wanda aka sa shi ya kula da dukiyar mai gidansa shi ma Allah zai tambaye shi kiwon da Allah maɗaukacin sarki ya bashi domin mai kiwo ne shi. annabi sama sai ya rufe hadisin da abin da ya fara da shi sai ya ce kai ku saurara dukkanin ku dai masu ciwo ne kuma za a yi muku tambaya a game da abin da aka ba ku ciwo al-imam abul abbas al-qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin al-mufhim yake cewa idan mutum ya kasance baya cikin waɗannan da aka lissafa to shi ma wa huwa ra'in fi nafsihi وجوارحه ومسؤول عنها mutumin da ba shugaba ba mutumin da bai da iyali sannan shi ba matar wani bane sannan shi ba mai hidima bane a wajen wani mai kula da dukiyarsa shi kan kansa to an bashi kiwon kansa an bashi kiwon gaɓoɓinsa za a yi masa tambaya a game da waɗannan gaɓoɓin da aka basa za a tambaye shi idan shi yayi amfani da shi za a tambaye shi kunnensa me ya ji da shi za a tambaye shi harshensa yayi amfani da shi za a tambaye shi kafafuwansa da hannuwansa duk wata gaba ta jikinsa Allah subhanahu wata'ala zai masa tambaya a game da ita ɗan uwa masu daraja a taƙaice abinda ake cewa kula da iyali yadda ka san an baka kiwon dabbobi makiyayi aiki biyu ne a kansa arri'aya ta kunshi abu biyu abu na farko shine al'inaya abu na biyu kuma alwiqaya to haka yake a aikin ɗan adam idan aka ce an ba mutum kula in aka ce an ba mutum kula an ba shi kiwo to abu biyu ake buƙatar ya yi abu na farko shi ne al'inaya ya tsaya ya inganta wannan abu da aka ba shi kiwonsa wato janibin abin da ya shafi ya saman masa da ababen da suke ijaziyat wato ababen da suke na tagomashi waɗanda za su gina rayuwarsa idan an ba mutum kiwon shanu ya saman musu da abinci ya saman musu ruwa ya saman musu makiyaya wacce take lafiyayya mai kyau sannan a gefe guda yayi alwiqaya ya tsare su ya kula da lafiyar su sannan kai ya basu su je su fada gonar wani su ci abinda ba hakkin sa ba to haka yake abin da ya shafi kula da iyali babban aikin da ke kan mai gida shi ne al'inaya da kuma alwiƙaya, ya kula da ya tsare, ya inganta, ya alkinta waɗannan iyalan nasa, sannan a gefe guda kuma ya tsare su, kamar yadda waccan ayar ta ce ku an fusakun hadisi kuma ya ce kullukum ra'in wa kullukum masulun an ra'iyyati. To wannan mai gidan yana buƙatar ya zama in yana son ya ci nasara ya siffanci da wasu siffofi daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yau na watsi da kula da iyali gaza cika waɗansu siffofi da malamai suka ayyana su a matsayin dukkan mutumin da ya zama mai tarbiyya ko kuma mai kula da iyalai ake son ya zama ya cika su to rashin haka shi ke haifar da matsalolin da muke gani a yau in ka tafi kotunanmu kai ka ce sakin auren da ake yi ya fi ɗaurin auren da ake yawa rigingimun da ake samu na sakin aure akwai bincike da aka taɓa yi aka tabbatar da cewa arewacin najeriya daga indiya a duniya kakaf sai arewacin najeriya a yawan saki su kuma indiya suna da uziri irin nasu domin mace ke saki ba miji ke saki ba har ku ai za a yi saki amma mu mazajen ne suke saki da kansu amma sai ya zama wal iyazu billah mun yi na biyu a wannan ta'ada wacce take mara kyau a inda ake lissafi ana cewa irin kasashen Malaysia su ne suka fi karancin saki a duniya akwai shekarar da na san a bincike da aka yi Malaysia ita ce ta na ɗaya a ƙarancin saki a duniya saboda yadda suke da dokoki da ƙa'idoji na kafin a baka aure da kuma karantar da ma'aurata da ake yi kafin a yi auren da kuma kwasa-kwasai da ake yawaita shirya wa ma'aurata domin ƙara inganta zamantakewar iyali a tsakanin junansu wannan shi yasa Allah ya taimake su kuma dama mutanen Malaysia in mutum ya san su mutane ne na tsatsu da ba sa son hayaniya mazansu da matansu to mu kuma wani iyazu billah sai muka yi na biyu a yawan saki to kaga wannan shine abu na farko shine al'il magidanci mai kula da iyalai wanda aka dora masa kiwo ne ya kula da iyalansa yana bukata ya zama yana da ilimi ya zama yana da ilimin shari'a wani alƙali ya ban labari yake cewa an kawo masa wani mutum a gabansa ya saki matar shi saki dubu ɗaya saki dubu ɗaya ya yi an ba da labari aka ce wani ya je ya saki matarsa ya ce ya sake ta saki dubu goma ta zaɓi wanda ya mata sauran ta zubar bayan ya gama ya kalli yatta ya ce uwarki na sake ta ya kalli ɗansa ɗan ƙarami ya ce uwarka na sake ta a cikin al'ummarmu kaga wannan bai san shari'a ba babu alamar yana da alaƙa da shari'a ko saninta to yana buƙatar magidanci da zai zama mai tarbiyya mai kula da iyalai dole ya kasance yana da ilimi sifa ta biyu alhil ya zama mai haƙuri alhil abinda ake cewa alhilmu shine shanya hushi da rashin ɗaukar mataki na ladabtarwa cikin gaggawa sai an tsaya an dudduba an natsu alhil malamanmu suna cewa ba ƙurina shai'un bi shai'in aziyana lahu ka ƙannil ilmi bilhil ba a taɓa haɗa wasu ababe da suka yi daidai da juna ba suka ƙara wa juna ado kamar a ce ga ilimi kuma ga haƙuri in ka tsaya ka kalla al'ilmu ainun harafi ne halƙi ha'un a hilmun harafi ne halƙi sannan ga lamun a tsakiya a ilm sannan ga lamun a tsakiya a hil sannan ga mimun a ilm sannan ga mimun a hil kaga babu wani abu da aka taba hadawa ya dace suka yi muqam suka dace da juna suka zama tagwaye ɗan gida ɗaya masu kama ɗaya kuma suka ƙara wa juna ta goma shi da kyau kaman a ce ga ilimi kuma ga haƙuri to mai kula da iyali magidanci yana buƙatar ya zama mai haƙuri abu na uku asabur juriya akwai bambanci tsakanin haƙuri da juriya al'allama tubnil ƙayyim rahmatullahi alaihi yana ambata yana cewa ɗaya daga ɗaya yake a cikin littafinsa madarijus saliki ɗaya daga ɗaya yake sai mutum ya zama sabur sannan zai zama hali as-sabur shine mai juriya mai dacewa mai tabbata akan manufa to shi kuma mai wannan sifar to zai zama bayi da saurin ɗaukar mataki idan ya fusata shi yasa a haƙƙin Allah Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa a cikin alƙur'ani da halim a wurare akwai inda ya haɗa ya ce halim ne kuma shi alim ne ga haƙurin kuma ga ilimi malamin qayyim yana tarifin menene alhalim yace wahwal halimu falan yusari abdahu bi uqubatin li yatuba min isyani alhalim sunan Allah shine Allah wanda ya kasance mai hakuri baya gaggawar kama bawansa idan bawan nan ya saba masa Allah bai saurin kama shi da uquba li yatuba min isyani domin wannan bawan ya tuba ya bar saban da yake wa Allah subhanahu wata'ala to kun ga as-sabru juriya kenan al-hilm haquri sai ya zama tun lokacin da mutum yake haƙuye aure sai ya zama an ɗauki alhilmu ɗin ake ta masa wa'azi da shi duk wanda ya aure da za ka tambaye shi wace kalma ce ta fi shiga cikin kunnensa tun daga lokacin da aka ɗaura masa aure har zuwa wani lokaci zai ce maka kowa cewa yake to a yi haƙuri da can ana cewa Allah ya ba da zaman lafiya daga baya bahaushe sai ya ƙara sai ce Allah ya bada zaman haƙuri wato ba zaman lafiya za a yi ba sai idan an samar da ne sai idan an samar da haƙuri a tsakanin juna kuma musamman shi mijin musamman shi ne gidan wanda shi ne kan jirgi shi ne jagora na iyala to yana buƙatar waɗannan sufofin alhilmu da asabar sannan sifa ta hudu ita ce al'adil adalci al'adil adalci wad'u shay'in fi mahallihi wad'u kulli shay'in fi mahallihi a sanya kowane abu inda ya cancanta a sanya shi i'ta'u kulli bi haqqin haqqa ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa shi yasa hatta abin da ya shafi ƙarin aure Allah ta'ala ya sarraha wannan a matsayin ƙa'ida ta ƙara aure cewa adalci. Fa'in khiftum Allah ta'adilu, fawahidatan au ma malakat aimanuku, aka ba da wannan ƙa'ida, wanda ya san ba zai iya aje komai inda ya cancanta a aje shi ba, ba zai iya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ba a cikin iyalai, ya ji tsoron haka to ya tsaya da mata ɗaya. ya tsaya da mata ɗaya. Sifa ta gaba ita ce sifa ta alhikima. Ita kuma hikima ita ce yin amfani da ilimi inda ya cancanta a yi amfani da shi. Domin akwai inda ilimi ilimi ne, amma idan ka aza shi a wani wajen ba zai yi tasiri ba, sai ya zama ƙila jahilci kai. shi yasa suke da karin magana suke cewa haithuma takunu aljahalatu na'iman min alhamaqati an takuna hakiman shine bahaushe ya fassara yake cewa sai da ilimi a garin jahilai wauta ne akwai ilimi amma kuma ba nan ake buƙatar ka aje shi a wajen ba to hikima ita ce ɗaukar ilimi a aza shi inda ya cancanta a aje shi to mai kula da iyali magidanci yana buƙatar wannan sifar ta alhikma sifa ta gaba ita ce ash-shu'ur bil mas'uliyya ji a rai cewa nauyi ne a kaina in akwai ash-shu'ur bil mas'uliyya mutum ba zai tsallake ya bar iyalansa ba yayi wata uku bai san halin da suke ciki ba wani yayi wata shida ana ƙasa ɗaya tafiyar bata wuce tafiyar da bata wuce kilomita 500 ba ko 600 ko 700 in ta yawa a ce tafiyar kilomita 1000 amma yayi wata shida bai san halin da iyalansa suke ciki ba babu ash'uru bil mas'uliyya idan akwai ash'uru bil mas'uliyya ji cewa wannan wajibi na ne ni can ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa mas'ulun an ra'iyatihi to mutum ba zai zo ya haihu ya bar ƴaƴansa suna gararan ba a gari ba suna yawo suna alaba kuma samu abin miya in akwai ashuru bil mas'uliyya sifa ta gaba ita ce alquwa mai kula da iyali ana buƙatar ya zama yana da ƙarfi ƙarfi in an ce ƙarfi ƙarfin zuciya ba dole ya zama yana da ƙarfi tarar rajulan nahifa fatasdarihi wa fi aswabihi asadun hasuru shi za ka iya ganin mutum kere-kere haka bai da girma siriri sai ka rena shi amma a cikin rigarsa to wani gawartaccen zaki wa yu'jibuka ar-rajulu at-tariq fatabtalihi fa yukhlifu dhannaka ar-rajulu at-tariq zaka iya ganin mutum shirin tara shubana kan nakhl wa ma yudrika mad-dakhl kage mutum shirme man kato amma in ka gwada shi sai kaga ashe ba nauyi fafa lolo buhun shiriri ta ne to kuwa nan alquwatul qalbiyya karfin zuciya mai gida na buƙatar wannan sifa a gefe guda kuma yana buƙatar ya zama yana da linul janib ya zama yana da taushin hali wani marubuci ya rubuta littafin sai sa Umar ibn al-Khattabi baina linihi wa shiddatihi fasasa bi zaka al-khalqa linan wa shiddatan haka ake buƙatar jagora ya zama wani wajen ya ciza wani wajen kuma ya hura ko ya share to yana buƙatar waɗannan siffofin waɗanda suke kishiyarta juna a yi amfani da su inda ya cancanta a yi kowace sifa tana da tasiri wajen kula da iyali a cikin waɗannan manya-manyan siffofin daga cikin siffofin da magidanci yake buƙata aljud ya zama mai badawa ya zama mai kyauta ba a jagoranci babu ne babu badawa a wani baiti ana cewa laisal bakhilu bi sayyidin fi qaumihi marowaci ba zai zama jagoran mutane ba sannan daga cikin sufofin ya zama akwai at-ta'anni magidanci ya kasance mai hangen nesa mai tsayawa ya kalli abubuwa kafin ya zartar da hukunci sannan magidanci ya kasance yana da sifa ta al-amalul fasih ya zama yana da faffaɗan buri da tunani wanda yake mai faɗi na ci gaba waɗannan manya-manyan sufofin da wasu ƙanana da waɗannan ke haifar da su suna cin abin da ke sa a ci nasara a wajen kula da iyali rashinsu na jawo bala'i da musiba a cikin rayuwar iyali da kuma jagoranta iyali abu na gaba shine ne ɓangaroren da ake buƙatar mai gida ya kula da iyalansa a su. Abu na farko shi ne aljanibul ilimi. Cikin kular da ake buƙatar ka yi wa iyalanka, a gefe guda kuma akwai wiƙaya, aljanibul wiƙa'i da janibul inaya da janibul wiƙaya. ka kula da iliminsu sannan kuma ka tsare su daga jahilci shi ne faɗin Allah can da ya ce aiku an fusakun wa ahlikum nara akwai riwaya da al'imam albai haƙi ya ruwaito a cin shu'abul iman al'imam al-tabari ya ruwaito a tafsirinsa ana danganta ta zuwa ga sagiduna Ali radiyallahu anhu amma malaman hadisi suna raunana sanadinta amma dai fassara ce mashuriya ta ƙur'ani sayyiduna ali aka ce ya ce allimuhum wa addibuhum abinda ake nufi da ku anfusakum shine allimuhum wa addibuhum ku karantar da iyalanku kuma ku yi musu tarbiyya saboda haka iyalanka in kana so ka zauna lafiya da su to ya zama kana karantar da su shari'ar Allah kana karantar da su aqida ingantacciya ta musulunci wani abun ban sha'awa daga cin khasaisul fiqh islami daga cin abin da fiqhun musulunci ya bambanta da sauran dokoki da ake kafawa shine kullun hukunce-hukuncen musulunci na danganta mutum zuwa ga Allah ba zalla hukunce-hukunce bane da za a sa ka ji tsoron dokar a'a ana son ka ji tsoron wanda ya kafa waɗannan dokoki ne kuma shine mahalicinka wanda ya cancanta ka bauta masa da gaskiya to karantar da iyali addini shine babbar kula da mutum zai yi wa iyalansa kuma ya zauna lafiya kuma a samu rayuwa wacce take kyakkyawa shi yasa al-Imam Ahmad yana da wata magana mai tsawo da yayi ta al-Imam al-Baihaqi ya kawo ta a cikin Shu'abul Iman al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya yanku wani ɓangaranta a cikin littafinsa ne albarka tuhfatul maududi bi ahkamil maudud wanda wannan littafin kamar yadda ashek bakar rahmatullahi alaihi yake faɗa a cikin tarihin ibn al-qayyim da ya rubuta ya ce asalin littafin tuhfatul maududi bi ahkamil maulud ɗiyar al'imam ibn al-qayyim ce ta haihu to irin wannan ƙaurin da ake yi kayan gara da ake kawo mai jego wanda ake kawowa daga gidan iyayenta to shine al-imam al-qayyim yace to shi abin da zai yi a matsayin kayan gara ko kuma kauri shine bari ya rubuta wa wannan diyar tasa littafi wanda zai zama na tarbiyya yadda za ta tarbiyyanci wannan jika nasa ne albarka shine sai rubuta littafi tuhfatul mawdudi bi ahkamil mawlud kyautar wanda ake kauna wannan kyautar ta kunshi hukunce-hukuncen abin da aka haifa littafi shafi wajen kusan 800 ko 700 yana bayani akan ya ake renan yaro ya ake tarbiyyarsa to ya yanko wani abu daga cikin wannan magana ta al-Imam Ahmad fa'iqus siyaq al-Imam Ahmad in ka dauki wannan magana tasa da al-Imam al-Baihaqi ya kawo sai kai kawai kaman yana jiranta maka yadda dan yau ya kamata ai tarbiyyarsa kuma a wannan zamanin namu domin babu wani bangare da bai taba ba a cikin wannan doguwar maganar tasa har bayanin a koya masa sana'a sai da al'imamu Ahmad ya faɗa. Al'imamu Ahmad sai da ya faɗa, cewa bayan an koyar da shi addini, an koyar da shi aƙida ingantacciya, an koyar da shi shari'a yadda zai bauta wa Allah ya san hukunce-hukuncen halin da haram. Sannan an koya masa kyawawan ɗabi'u ya zama mai gaskiya, ya zama mai rukon amana, ya zama mai adalci, ya zama mai nisantar abin da ba nashi ba, sai ya ce kuma a koya masa sana'a abinda zai zama ya rayu da shi ya dogara da shi a rayuwarsa domin kada ya rayu ya zama kallon alan nas kar ya zama nauyi akan mutane kar ya zama ya ishu ya takaffafun nas yana miƙa mutane hannu yana cewa da Allah a bashi al-imamu ahmad yi wannan batun wannan na nuna mahimmancin ilimi a koyar da iyalai aƙida ka zama kana da a gidanka alal aƙalli ko kai ba malami ba ne abinda ka je ka koyo to ka zauna da iyalanka ka baji alal aƙalli kai musu talhisi kai musu summary kai summarizing ɗin abinda ka je ka jiyo na karatu ka karantar da su na aƙida kullum idan aka zo aka zauna za a ci abinci ko kuma firar yau da gobe da aka saba tsakanin mai gida da iyalansa a baje waɗannan karatuttukan da aka yi alkhairin da kaje ka jiyo a waje ka isar a gare su in ka tura su makaranta ka bincika su ma abin da aka musu a janibin aqida a janibin ibada a janibin abin da ya shafi ɗabi'unsu ɗaukan wani maudu'i lokaci bayan lokaci na kyawawan ɗabi'u a yi batu a kansa kuma ka ba su dama su iyalan tsakanin mata da ‘ya'ya domin ka ji me suka fahimta game da abin da ake ce ma wannan ɗabi'a wata rana ka ɗau matsalar gaskiya ka ce a kan gaskiya za a tattauna me kuka fahimta game da abin da ake ce wa gaskiya shi bayani wannan yana cin abin da ke taimaka wa mutum a cikin gidansa ya taimake shi abin da ya shafi iyalansa wannan mun gani da annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam a matsayinsa na manzon farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara aikuwa kamar yadda malamai suke ambatawa mun ga yadda ya gudu da ɗansa domin ya koya masa aƙida kuma ya fahimci aƙida ta musulunci kuma ya imani da Allah wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kan ma'ana ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين النبي نوح عليه السلام يكرا ɗansa ɗansa ya koma gefe bayan wa'azozan da ya masa tun kafin halakarwa da rana halakar da al'umma ta zo waɗanda ba su imani da Allah ba suka kafirce annabi Nuhu bai gushe da yana karantar da ɗansa aƙida cewa ya zo ya imani da Allah ya hau jirgin ruwa da Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam ya sassaka irkan ma'ana wala takum ma'al kafiri ce ɗana ka zo ka hau tare da mu kar ka zama cikin waɗanda suka kafirce suka butulce wa Allah subhanahu wata'ala suka zama kafirai suke haɗa Allah da wani a cikin bauta sai ya ce a a ƙala sa'awi ila jabalin ya ce a ni zan je in fake da wani dutse ya asimu ne minal ma ba ka ce ruwa za a yi ba ba ka ce ruwa Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da al'umma da shi ba to ni zan je in samu ɗaya daga cikin duwatsu in je in haye wannan dutsen saboda kafirci sai ya ce ya asimu ne minal ma shi zai tsare ni daga ruwa annabi nuhu bai gaji bai ce la asiman yawma min amrillahi illa man rahim shi a yau ɗin nan wallahi babu wani mai kariya daga al'amarin Allah nan da ya zo na tsufa sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya yi masa rahama wanda kuma Allah ya masa rahama shine wanda ya imani ya shiga jirgin ruwa tare da ni ƙarshe wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqi tun annabi nuhu yana hango ɗansa har ya daina ganin sa domin kumfan teku ya sha makance tsakaninsu sai ya zama cikin waɗanda aka tuntsirar da su aka nutsar da su a cikin wannan ruwa da aka yi na tsufa wannan darasi ne babba da Allah ta'ala yake nuna mana cewa mutum ya tsaya daidai gwaggwado ya karantar da iyalansa aƙida ta musulunci ya musu rigakafi na dukkan wani abin da za su iya fuskanta na mafarautan aƙida masu sacewa mutane aƙida ingantacciya su dasa musu mummunan aƙida a cikin zukatansu. Luqmanul Hakim radiyallahu anhu shi ma Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin darussan da ba za su gaza goma sha takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu a game da wannan bawan nasa wanda Allah ya kira shi da mai hikima shi ne Luqman. abu na farko da ya fara yi shine karantar da ɗansa aƙida wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun adhim karantar da shi aƙida shi ya kai ɗana kakka sake ka haɗa Allah da wani a cikin bauta lallai haɗa Allah da wani a cikin bauta zunubi ne mai girma. Zunubi ne mai girma. Bayan sauran ababen da ya karantar da shi biyayya ga iyaye, ya karantar da shi abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u, yadda zai yi tafiya, da yadda zai yi magana, da yadda zai yi mu'amala da mutane, kai ya zama mai girman kai, ya zama mai tawazu. Ya karantar da shi aƙida, ya karantar da shi sallah, ya karantar da shi yadda zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya karantar da shi kyawawan ɗabi'u. Wannan misali ne babba na yadda ake kula da iyali a abin da ya shafi aljanibul ilmi, ya zama ka inganta ilimin iyalanka, baka bar su da jahilci ba. A Shek Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi mujaddidi ya rubuta littafinsa ɗan ƙarami ya sa masa suna tambihul ikhwani bi ahkami khurujin niswani ya ambaci hukunce-hukuncen fitar mata guda goma a cikin wannan littafi hukunci na farko shine khurujuhunna li ta'allumi ad fitar mata domin su je su koyi ilimi haƙƙin mai gida ne ya karantar da iyalansa in ya zama ya gaza to wajibi ne bar iyalansa su je su koyo ilimi domin wannan shine rigakafi na fitintunu da za su rika afkuwa a gida idan ya zama an ba ilimi na addini mahimmanci a gida an karantar da iyali mata da 'ya'ya to shikenan an yi kan da garki an samar da rigakafi na cututtukan da za su iya tasowa bangare na biyu shine aljanibul amali tsara iyalai ta ɓangaren abin da ya shafi aiki ya zama kakula da su a abin da ya shafi a aikace shin aikinsu na tafiya daidai da yadda shari'a ta ce a tafi wancan ilimin da ka matsa musu suka inganta shi to suna ɗauko shi daga duniyar ƙwaƙwalwarsu da zuciyarsu su sa shi a aikace Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalai na, na, na annabawansa, manzanninsa yadda suka tsaya tsayin daka wajen kula da ayyukan iyalansu cewa sun yi aikin da Allah ta'ala ke bukatar su Allah ta'ala yana ba mu labari game da annabi Ismail alaihi salam shi wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih maghdiya Allah ya ce ka ambaci Ismailu a cikin littafin Alƙur'ani, ka ba da labarin annabi Ismail alaihissalam, shi ya kasance mai gaskiya alƙawari, kuma sannan shi manzo ne kuma annabin Allah. Siffarsa babba ita ce, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka. Iyalansa ya kasance yana umartar su da yin sallah. Yana umartar su da su sallah. wazzakati sannan kuma yana umarta su da zakka zakka da ma'ana biyu ko dai zakatun nafsi ko kuma zakatul mal yana umarta su da tsarkake zuciyarsu sannan kuma a gefe guda yana umarta su da su zakkar dukiyarsu annabi isma'il alaihi salam wa kana inda rabbihi maghdiya kuma ya kasance abin yadda ne shi a wajen ubangijinsa wato ubangijinsa ya yadda da shi sannan Allah ta'ala ya ba annabin musallallahu Alaihi wasallam umarni a game da cewa ya tsare ya ce wa'amur ahlaka bis salati wa zakati wastabir alaiha wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa wa'amur ahlaka bis salati ka tsaya tsayin daka ka umarci iyalanka da su sallah wasabir alaiha sannan ka matsa wa kanka akan yin sallah kai ka jagorance su wasabir ba wasbir ba ka mai da juriya akan yin sallah ta zama ɗabi'arka aka ce istabara ifta'ala ne ya zama maka wata ɗabi'a abinda kake yin sa baka jin wahala umarnin da Allah ta'ala ya ba annabi sallama kenan shi yasa annabi sama hatta sallar dare yakan tashi iyalinsa cewa su tashi su sallar dare yakan yi haka a ramadan yakan yi a ƙarshen ramadan sannan kuma yakan yi a watannin da ba na ramadan ba amma ya fi girmama ƙarshen ramadan goma ta ƙarshe kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay min ramadana ahya laila wa aiqaza ahla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma ta ƙarshe ta shiga ta Ramadan to ahya lailahu wa aiqaza ahlahu yakan raya darasa dararansa gabaki daya sannan kuma yakan tada iyalansa cewa su sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin haka yakan zo tsakar gida ya daga murya ya ce ya ku mutanen gida ku tashi ku yi sallah yana umarta iyalansa su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta 'yan ƙananan yara yakan kalli ɗabi'unsu da tsara dokokinsu game da shari'a game tsara tsara dokokin shari'a da suke yi Umar ibn Abi Salama agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan karamin yaro ne a gidansa a ƙarƙashin matarsa da ake ce mata Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya radiyallahu anha manzo Allah sallallahu ya ganshi hannun shi na rawa a akushi in yana cin abinci baya tsayawa waje daya dan mutsilin yaro ne manzo sune ce ya bunayya sallillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik manzo sallallahu ya bashi ka'idoji guda uku na cin abinci ce ya kai yaro in zaka ci abinci kai bismillah ka ci gabanka sannan kuma ka ci da hannun dama ya ba shi ladubba guda uku manya-manya na cin abinci manzan Allah sassalama bai kyala iyalansa ba a wajen kula da addini bayan sun yi aure yakan kai wa iyarsa na na fatima radiyallahu anha ziyara hadda daddare ya ga me suke aiwatarwa ita da mijinta sayyiduna ali radiyallahu anhu wannan ya jawo ta zo wajen manzan Allah su sama ta masa koke cewa ayyukan kula da gida sun mata yawa ya bata baiwa wacce za ta rika taimakonta a wajen abin da ya shafi hidimar mai gida da kuma gida manzo Allah sama ya tashi da daddare ya tafi gidansu har sun kwanta ya shiga tsakaninsu ita da mijinta ya ce ba na karantar da ku abin da ya fi alkhairi fiye da bawa ba bawan da kika roƙa ba na baki abin da in kuka tashi za ku bacci ku ce subhanallah so 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar so 34 wannan yafi miki alkhairi da ke da mai gidanki fiye da bai wanda zan baku ko bawan da zai taya ku aiki wanda malaman mu suna cewa wannan tasbihin da tahmidin da takbiri lokacin lokacin lokacin bacci suna cin almuqawiyat alal amal mutumin da ya rika wannan zai ga tasirinsu a rayuwarsa wajen duk abin da ya ɗauka ba zai gaji ba sai ya kai ƙarshen abin da ya fara yi. A Sheikh Mashur, Hafizahullah, yana da bayani da ya a kan wannan da kuma yadda yake faɗi cewa shi da yana ganin cikin tasirin da ya sama kuma rayuwarsa ta zama mai albarka ɗan lokaci kaɗan ya rubuta littafi ƙato ya ce to akwai wannan. ya ce ba ya jin Allahu alam zai iya tuno da wata rana da ya kwanta bai yi tasbihin nan ba bai yi tahmidi ba bai yi takbiri ba annabawan Allah sukan tafi gidajen iyalansu ko da sun yi aure sun zama magidanta annabi Ibrahim alaihi salam yana zuwa gidan Isma'il ya kawo masa ziyara ya bincika ya ga ya iyalansa suke wace irin zamantakewa suke yi da shi da iyalansa ya zo ya tarar da Isma'ilu baya nan shi ina mai gida ta ce ya tafi farauta shi me abincinku ta ce wallahi abincinmu shi ne mu ci nama mu sha ruwa shi ai muna cikin wahala ina cikin wahala ce to idan ya dawo ki ce ina gaishe shi kuma ki siffanta mini shi ki siffanta mishi ne zai gane ni baban shi ne kuma ki ce gyara kofar shi kofar shi bata zauna daidai ba yi mata magana annabawa ita ba za ta fahimta ba annabi isma'il ya dawo ya ce mun yi bako ta ce mun yi bako ga siffashe ce za ka abi sai babana ne alam yusiki bi shay'in bai miki wasiya wani abu ta ce a ausani mana ai ya mini wasiya ya ce ki ka gyara kofarka dan garama kofarka bata zauna daidai ba ka canza yace antil babu alhiki bi ahliki tallaqtuki yace ke ce ya zaki kije kina tona asirin mai gida mace mai tona asirin mijinta tana cewa cikin wahala suke wai nama da ruwa shine abincin su wai bata gode wa Allah nama da ruwa a Makka su ci nama su sha ruwan Zamzam to to shikenan to sannan annabi Ismail ya sake dawowa annabi Ibrahim ya sake dawowa bayan annabi Ismail ya sake wani aure yayi mata tambayoyi tace alhamdulillah rayuwa wallahi muna kakashin yaban Allah da godiyarsa muna cin nama mu sha ruwan zamzam ni bacci mu bautawa Allah subhanahu wataala sai ce to idan mai gidanki ya daki siffanta mishi ne ki siffanta mishi ne sannan kuma ki ce na ce kofashi ya ci gaba da kula da ita ya ƙara kula da kofashi annabi ismail ya dawo bayan wani lokaci ya ta faɗa mishi abin da ya gudana tsakaninta da wannan bako ya ce babansa ne ce da ya wuce miki wani abu ba ta ce ya ce ka ci gaba da kula da kofaka ya ce ke ce kofa kin zauna daidai matar zama ce ki ana ya ce kin cancanta a zauna da ki haka annabawan Allah suke yi sayyiduna Umar yakan je gidan manzon Allah sallallahu ya bincika ya diyarsa Hafsa take rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi sayyiduna Abubakar yana yin haka ya je ya bincika ya ga ya diyarsa take zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai abin setawa ya seta kula ta uku yan uwa masu albarka duk da an ce lokaci ya kusa ita ce aljanibul ma'ish kula da iyalai ta bangaren jikinsu duk in mun lura wancan zamu ga ruhinsu ake ginawa wanda ruhi shine dan adam ruhi shine dan adam gangar jiki idan ruhi bai zauna daidai ya inganta ba to shi yasa in aka zara ruhin ake ce mata jussa ko a ce mata jusman gawa saboda yanzu babu ruhi a cikinta to can ruhi kake ginawa aqbil ala ruhi fastaqmil fada'ilaha fa anta bir ruhi la bil jismi insanu inji abul fatil busti ruhinka shi ne kai idan babu ruhi to kai ba ɗan adam ba ne to yanzu sai aljanibul ma'ishi abinda ya shafi rayuwa ta zamantakewa shi ma wannan ɓangaren shari'ar musulunci ta ba shi kula ta musamman kuma an umarci magidanta masu iyalai su tsara wannan domin iyalansu su inganta asalinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi yana cewa wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf mata su ma suna da haƙoƙa kwatankwacin da ababen da aka dora musu na wajibai wato yadda kake buƙatar matarka ta tsare maka haƙoƙi to ita ma tana da haƙoƙi a kanka kowanne ya ba kowa daga cikin matsalar da ake samu a duniya duniya take zaman lafiya shine talabul huquq wa nisyanul wajibat mutum zai ce a bashi shi kuma ya manta abin da aka ce ya bada sannan Allah subhanahu wata'ala ba mu ka'ida cewa ashiruhun na bil ma'aruf mu zama da iyalanmu matanmu bil ma'aruf da abin da shari'a ta yadda da shi hankali ya yadda da shi al'ada ta yadda da shi kyakkyawa shi ne al-ma'aruf annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim da al-imamu abu dawud da al-imamu tirmidhi manzon su ne ce kafabil mar'i isman an yudayyi man ya'ul a wata riwayar an yudayyi man yaqut ya ishi mutum sharri da zinibi a ce tozarta wanda aka wajaba aka dora masa ya kula da shi shi yasa manzon su ne ce hatta kyauta da zaka bada fabda bi man ta'u ka fara da wanda aka dora wa kai kace musu awo kai kace ciyar da su iyalanka ka kiyaye musu mutuncinsu ka tsare musu bukatunsu ababen da suke na wajibi ka tsare musu ababen da suke tahsiniyat ne in akwai wadata li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan ka'ida ce ta zamantakewar iyali ka'ida ce kuma take shiga rayuwa gabaki daya ka'ida ce qur'aniyya mawadaci ya bada gwagwadon wadatar da Allah ya bashi wanda aka kuntata masa a samun sai ya zama talaka shi ma ba a ɗauke masa nauyi ba shi ma ya kabbakin ƙoƙarinsa in wancan a gidansa za a kada sa a yanka kai kuma kana da ikon da za ka je ka sai naman da za a yanka ƙwara uku a sa a miya gidanka ta zaki a burkace ta tare da wake domin ta zaki to kai ma kai manzo Allah sai sama ya ba mu kaida yace khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli fiyayyan ku shine wanda yafi kula da iyalansa kuma ni ni nafi kula da iyalaina a cikin ku shi yasa na Aisha radiyallahu anha aka tambaye ta me manzo Allah sai sama yake yi a cikin gida sai ce kana yaqumu bi mihnati ahlihi fa idha hadarati as-salah dhahaba ila as-salah wa kharaja ila as-salah manzalar sama ne yake yi a gida aka ce ai ya kasance yana tsayuwa ne kula da iyalansa aikin da kake ganin kaskanci ne manzalar su sama sai ta yi iyalansa manzal sama gidansa ana yawan yin baki ko yaushe cikin baki ake suna girki manzal sama sai ya dau kwanukan da za a zuba abinci ya wankewa sallallahu alaihi wasallam ba zai bar matarsa da safe zai tafi aiki ko zai tafi kasuwa ‘ya'yansu goma ko ‘ya'yansu bakwai akwai na goye, akwai wanda aka yaye, ita za ta musu wanka za su tafi makaranta, kuma ta ba shi abincin kari, ta kai mai ruwan zafi, amma kuma yana faɗa. Wai ba za a kamun ba ne har yanzu? Waɗannan wasu nassosa a gunguje kenan da suke abin nan. Abu na ƙarshe da nake son in yi magana a kansa shine wasu ƙalubalai da suke fuskantar mu a yau a game da zamantakewar iyali abu na farko shine mazaje waɗanda ba su da kishin iyalansu kishi abin da ya shafi tsare musu mutuncinsu kishi ne ya ji a ransa cewa matarsa ce ya tsare ta tun daga neman awar ya tallata wace ce matarsa ka je wajen mai kayan miya ka ga hoton matar shi a wajen mai kayan miya ka je shagon tela ga hoton matar shi nan a ciki facebook ga hoton matar shi nan instagram ga hoton matarsa nan a ciki ya gama tallata status ya sassa kuma da sunan wai santa yake saboda tsakarai ne da yusi kenan mutumin da bayi da kishi waɗannan su ne mu ta yau a wajen ruguza iyalai sun haifar da musibu da yawa na yaɗuwar ɓanna da alfasha a tsakanin mutane abu na biyu su ne mazaje waɗanda suke kasalallu malalatatta malalata gajiyayyu waɗanda sun mai da iyalansu su zama duk wani wajibi da aka ɗora musu sun bar wa iyalansu matansu suke komai shi kawai ya zama mijin hajiya kawai shi dai sai dai zo ya ci bai san inda aka samu ba ba abin da ya dame shi gafili ya yi gaba kawai ba abin da ya dame shi da iyalansa na ukunsu su ne iyaye waɗanda suka zama sun shagala da wani abu wajibin da Allah ya ɗora musu na kula da iyalansu a yau ba su ‘ya'yansu sun zama marayun ƙarfi da yaji kamar yadda Ahmad Shauki yake fai laisal yatimu maninta ha abuwahu min hammil hayati wa khallafahu dalila fa asaba bid dunya al hakimati minhuma wa bi husni tarbiyati az zamani badila inna al yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula uban da ba abin da ya dame shi da tarbiyyar ‘ya'yansa. Sannan mu ta hudu ita ce wasu mata su kuma da aka samu na siffanta su da larabci na ce musu nisa'un salifatun mutafawilatun matan da suke ganin yanzu sun fi mazajensu tsawo sai dai mazajensu su karɓi umarni daga gare su ba su su karɓi umarni daga mazajensu ba kuma an samu ƙungiyoyi na lalacewar masu rajin kare haƙoƙinsu ga sunan suna bayyana ba sa jin tsoron Allah ba sa jin kunyar al'umma suna zuwa suna ziga mata akan su bijirewa mazajensu wani yana ban labari kwanaki ya ce ya kara ya gani ya lura a wani sati a kwanakin bayan abinda ake rigima a kansa a waɗannan kafafen sada zumuntar shine wai shin yanzu idan mace za ta tafi anguwa sai ta tambayi mijinta dole ne sai ta ba dole bane in ta ga dama sai ta gama shiryawa sai ta zo ta dauko jakarta ta makala sai ta ce masa in ta ga dama ta faɗi inda za ta in kuma ta ga dama ba ta faɗi inda za ta ba wai wannan baya cikin haƙoƙin mijinta a kanta ya san ina za ta ba yi da haƙƙi saboda kamar la yu'tabaru ilmu ridahu la yu'tabaru ilmuhu in ji malaman fiqh kenan suka dauki wannan ka'ida suka yi amfani da ita ba inda ya cancanta ba duk wanda ba a bukatar sai ya yarda to ai ba sai ya san abin da za a yi ba to waɗannan suna cikin manya-manyan mushkilolin mu a yau da yawa jaba al'umma da tawa a unguwanni da malaman addini da masu aiki a kotuna su haɗa kai da wakilai na hukuma musamman abin da ya shafi masu kula da ɓangaren abin da ya shafi rayuwar social life na mutane su kula da waɗannan domin a fuskanci waɗannan matsalolin manya-manya kuma a saman musu da mafita mafitar da insha Allahu ta'ala ko da ba ta magance matsalar gabaki ɗaya ba alal aƙalli za ta dakushe ta na saba an bani lokaci an ce minti biyar na san na wuce minti biyar Allah ya yafe mini ba ɗabi'a ta bace amma dai bayanan ne na ga tunda bari in yanke su in kai su ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka ji, abin da muka faɗa kuma na kuskure ko ba haka yake ba Allah ya fi mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mana iyalanmu. Rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.